dama law din yana nan yana cikin littafi amma su wane ne suke introducing din dokar suke gabatar da dokar wa mutane suwaye suke elaborating din dokan suke fassara suke bayanin dokan mutane su fahimci yadda dokan take su ne malamai sai suka zama kamar lawmakers su suke ba wa kotu jurisdiction su suke ba wa kotu shari'o'i su suke ba wa majalisa shari'o'i don haka sun fi ƙarfi suna sama da dukkan masu implementing ɗin doka kamar executives da su ma legislature na musulunci ba muna magana na musulunci ne ko na kowane addini kafin legislatures su lokacin musulunci akwai legislature amma su ba creating law suke yi ba su shawara ne majalisa ce ta shawara amruhum shura bainahum su suke nazari su ba wa shugaba shawara shi kuma shugaba yana da hukam shi kuma shi hakim ne yana da hukam wato mai hukunci mai gabatar da da aikin da dokan ta ce a yi ne yana kuma da masu taya shi su ne kamar za a ce ministocinsa su malamai kusan a wancan lokacin su ne asalin juris wanda suke fito da dokokin ce ga yanda aka ce a yi don haka kotu ma su ma a judiciary daga wurinsu za su karɓa su ma legislatures daga wurinsu za su karɓa executives ma daga wurinsu za su karɓa to idan ana son a samu wani son zuciya sai a zo a samu juris sai a ɗan ba su na mai mai maiko to su juris sai su ce ai kaza kaza ne hukuncin da ya kamata a yi tunda lokacin ana amfani da scriptures ne littattafan addini ake amfani da su don haka su za su karkata ayar zuwa yanda masu mulki suke so to karkata ayar nan ba za su yi ba sai an biyo da wani abu an kawo wata haya wata wata farado ko gmc da wani gida da wasu manya-manyan shanu da filayen filaye an ba wa su juris to sai su ce ai ranka da dai ai haka ne za a iya dan yin haka dan gyara haka in an yi yayi to ba komai a gun Allah ko gafata malam ce ba damu ba damu to shine Allah Yahuda aikin su kenan duk wanda ya zo ma daga baya ko cikin musulmi ko cikin nasara daga wurin Yahuda suka fara koyon wannan shine Allah yake aibanta su da cewa akaluna lisuhuti masu yawancin rashawa masu yawancin haramu masu saida ayoyin Allah a ba su kuɗi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma zukiru bi suna canja kalmomin Allah daga inda yace ajiye sun mance da wa'adin da Allah ya musu na su ji tsoron Allah su faɗi gaskiya ba in ja'uka ya rasulallah idan suka zo wurinka fa kun bainahum kai musu hukunci kawai na wanda ka sani na Qur'ani karka wani saurari hukuncin littattafan su wai amo a cikin Talmud an ce kaza kaza ba ruwanka kawai inda sun zo sun ce maka yaya hukunci yake ɗebo hukuncin addini na musulunci ka ba su shine hukuncin da ke cikin attaura shine hukuncin da yake cikin injila ba wani bambanci daga wurin Allah suke don haka in ya saba da abin da ka sani to ƙarya ne wanda suka canja ne na hannunka shine original a wa'irid anhum ko kuma ka ce ku tashi ku bani guri ni ba zan muku hukunci ba ba ruwana da ku ba ku da littafi ne ku je can ku yi hukunci da littafin kuma duk wanda ka yi daidai ne Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaɓi a cikin wannan shine ibnu kasirin yace in suka zo maka da hukunci suna son ka zama musu alƙali ba ka da laifi in ka ga dama ka musu hukunci in ka ga dama ka kore su su je su ka ce ku je ku yi hukunci da abin da kuka sani a littafin wa in turid anhum in ka kau da kai gabarin su ka ki musu hukuncin ba laifi ka yi ba walan yadurru ka shay'a ba abin da za su cuce ka da shi wa in hakamta in kuma ka ga daman cewa za ka yi hukuncin to fa kun bainahum bil qist ka yi hukuncin adalci a tsakaninsu hukuncin da ka sani shi Allah ya saukar maka wanda ya gaya maka haka ya rubuta a littafansu shi za ka yi kuma kar jin haushinsu ya sa ka yi hukuncin da ba shi ne Allah ya ce ka yi ba kar ka ɗauko ranka da ka rinjayar da fushinka wajen ya sa ka yi musu hukunci da ya wuce ko ya yi zafi a kan abin da Allah ya ce ka yi shi ne Allah yake ce masa a fakun bai nahun bilkisdi inna Allah don shi Allah yuhibbul muqsitina yana son wanda suke adalci me yasa aka ce abin da ake nufi kenan da cewa fakun bai nahun bilkisdi ai farkon ayan me ta ce ya ayyuhan rasulu mene layu zinka ko yawwa wannan alladhina sari'una fil kufri kada su kusata ka wannan fushi kuma kar ya dauke ka akan ka je kai musu abin da yafi zafi akan abin da aka ce ai na'am lillahi bil muqsidin وكيف يحكمونك وكف وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك وما me yasa za su kawo maka hukunci wanda suka ce ba annabi ba ne kuma abin da yake da'awa na annabta ƙarya ne to yaya za a yi kuma ku da kuke ganin ko ne masu addini masu littafi kuma ku bar kotunku ta irin shari'arku ku kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ake son a fitar a nan don a fahimci ha'incinsu da munafincinsu mutumin da yake ganin kai addinin da ka kawo ba na gaskiya ba ne kuma ya ce ma kai ba kai ɗan wuta ne ba shari'a kake bi ba a shari'a ta tsaya akan annabi musa saura duka ummiyina ne laisa alaina fil ummiyina sabil ko to kuma yaya aka yi yake ɗauko hukuncinsa ya kawo kotun mutumin da bai yadda da addininsa ba alhali yana da littafi yana da hukunci a wurinsa za mu ji abin da ya sa suka yi haka ɗin suke yin haka ɗin kai bai hakin mu na kawai inda humu tauratu ga a taura a hannunsu fiha hukumullah hukuncin Allah na ciki me yasa kuka kauce ma wancan kuka dawo kuka bar a taura kuka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma in ka yi musu hukunci da abin da yake cikin littafinka suka ji ya yi musu zafi sun ma ya tawallauna min ba'adi zalika sai su juya bayan su suka nemi a yi hukuncin wa ma'ula'ika bilmuminina wa'yannan mutane dai kawai ya rasulallah kasancewa ba muminan gaskiya ba ne wani abu ne na almundahana a taura akwai hukuncin Allah a ciki kuma ba sassauci hukunci ne in suka duba a taura suka ga cewa in sun yi hukunci da abin da yake cikinta to fa kama abin da muka faɗa jiya ne ‘ya'yan manya hukuncin zai hau kansu ko su kansu manyan ma hukuncin zai hau kansu sai su ce to ku je ku samu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku kai masa wannan hukuncin ko za ko za mu samu sassauci an gane yawa gujewa hukuncin Allah da ake yi na littafin su yayi zafi to a zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba san addinin manzon Allah ba ba san wani irin hukunci ne yake hannunsa ba sai a ce a je gurinsa ko hukuncin da ya zama da sauki kaga dai ana kokarin a yi avoiding din dokan ne tun an zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon sallallahu alaihi wasallama abinda aka kawo masa ai an kawo masa ne gyara zai yi annabi isa kansa ma ya zo da gyararraki ne da ƙare-ƙare a kan abin da yake cikin attauran annabi musa to balle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka haɗa masa duka kuma zai gyaran duka wa'ancan ɓarna ne da aka yi wajen da aka cire aka sa ƙarya nashi littafi zai nuna yadda abin yake a gaskiyan yadda maganan yake to sai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci sai su ji ai wancin hukuncin da suka guda a littafin su shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ko ma ya fi haka zafi sai su ce fu ba za su yi aiki da wannan ba to Allah ce to ah kun san ai hukunci ba za ka ra'a me yasa kuke kawo don sun kawo ka koriyan iska ko ce ba za ka yi hukuncin ba ko kuma in ka ga dama ka musu hukuncin su je in su karko su karba ko kar su karba To Allah ya ce, wanda duk yake ƙoƙarin waye kauce wa wani hukunci na Allah, zuwa wani hukunci na Allah don saboda wancan ya masa zafi, to ba mumini ba ne. To anan akwai wani akwai abin da nake faɗa, wanda malaman tafsiri fi yawanci suke faɗa. In malaman luga ne wani lokacin su ce mulahaza ko? Amma malaman ta suka ce hunaka waƙafa. A nan akwai wani abu da ya kamata mu tsaya mu duba mu gani. addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yanzu yana samun wannan an gane shi ne yake sa kaga majoratin yanzu duniyan musulmi suna ƙoƙarin gudun mazhaban malikiya exactly abin da yake faruwa ke ita mazhaban malikiya shi imamu maliki kawai straight ahead kawai inda zo inda shari'a ake so a yi kawai gata a yi ta kawai kai tsaye to wanda ba su son imamu maliki mazhaban imamu malikin nan duka yan abilela ne a sha kiɗi su mazahib al'arba'a sauran mazahibus salasa duka akan hanya suke daidai suke to yanzu sai ya zamanto shi yasa malamai suka yaƙi at-talfiq at-talfiq shine wani abu ne kai ba ba malike ba kai ba ba shafi'e ba kai ba ba hanafe ba kai ba ba hanbale ba shine canki canki to wannan sune kuje da ake salafawa kwarai da gaske za a ce ma hadisi ne da aya hadisi da aya wanda yake magana akan hadisi da ayan nan shi ya kansa ya sani ƙarya yake munafiki bai isa ya ɗauki hadisi da aya ya hukunci ba idan akwai wanda ya ce ya isa kuma ku haɗa ni da shi ya zo a duba abin da malamai magabata salafus salih suka faɗa akan wanda zai ajiye malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya duka da sauran mazahib har zahiriya ma ya ajiye su ya ɗauki ala kitabu wa sunna ya yi ya hukunci da su ƙarya suke yi wallahi manya-manyan malamai irin su imamul gazali rahimahullah da su irin imamu suyuɗi da su shewa abdulkadir jelani manya-manya fa wanda suka gabata da su izuddin ibn abdussalam da su ibn alhaji masu madkhal dukkansu da shewa ibrahim da shewa tijjani dukkansu sun kai ƙololuwa wajen haddace alƙur'ani da sanin fassaran alƙur'ani da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Tijani radiyallahu anhu koyar da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da Abi Dawud da yake yi da ka a fas saboda do a kansa suke kuma da tafsirin alkur'ani duk waɗannan sun kai su zama almustahid almutlaq zama malamai masu ijtihadin da ba ruwansu da mazhaba amma duk inda suka hanga suka hanga sai su dawo sai su ce kai mun muna karkashin mazhaban wani sai su ce ba su isa ba kuma ka ya ishe ka aya yanzu gashi Qur'ani da hadisin waye Qur'ani da hadisin Najeriya mutum daya akwai shi Qur'ani da hadisin Najeriya waye ne au Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Hussein duk duniyan masana hadisi da masana Al-Qur'ani sun sun masa saranda cewa Al-Qur'ani gangaren ne a hadda sannan kuma hadisai duk afirka ma yana daga cikin kusan a ce na ɗaya in dai bai zama na ɗaya bai zama na biyu a malamai wanda zallan haddan hadisan manzan Allah to wannan fa almajirin shehu ibrahim ne almajirin shehu tijjani kuma a kunji dai kasa ɗin da maulana shekar ya yi a kan sharif ibrahim sale yake bayanin waɗannan matsayi da shek sharif ibrahim sale kuma shehu ɗayar ya sallama masa wannan ba almajirin shehu tijjani amma ɗan malikiya ne ko? to kaga yanzu waye za ku kawo mana a cikin wayancan masu da'awan cewa da kitabu wasu sunna kawai suke aiki wanda zai zamanto yanzu ya haddace sittu sihahif inda suna da shi da sun nuna shi ɗin ma suna masa inkari ne saboda suna ganin tunda ba su da shi bai kamata a ce yana da shi ba ko saboda babu a gidansu to kuma tunda babu a gidansu ya ganin bai kamata a ce akwai a gidanmu ba to to mai sittu sihahin dan ka haddace sittu sihahin kai ba malami ba ne in ji imamu ahmad bin hanbal don duk in kata da darsisu sahahir ba su kai hadisi dubu ɗari ba dukkansu gaba ɗayansu ka tattara su ina nufin in an cire almukarrar a fahimci akwai wani abu da ake ce almukarrar idan aka samu hadisi mai ruwaya wanda ya kawo hukunci iri iri ɗaya na wata na wani rawi to idan aka sake samun wani ya ɗauko wannan hadisin to hadisi ne mukarrar sai a ajiye shi wannan shi yasa sahihul bukhari bai kai yawan sahihul muslim ba saboda sahihul muslim yana kawo mukarrar shi kuma sahihul bukhari shi baya kawo mukarrar sai dai ta'aliqan ta'aliq yake idan ya ga hadisi in akwai hadisin da ya zo tafiyarsu ɗaya da wannan hadisin da ya kawo sai ya ce wa inda fulanin kaza kawai shi kenan ya kawo wata lafazi ta inda ɗan saɓanin ruwaya da wancan sai ce wa inda fulanin kaza kawai shi kenan ya allaka hadisin shi ake ce mu'allakat wanda suna nan da yawa su ne suka sa buhari saboda ragabatin imam al-bukhari fi fi ikhtisar al-ahadith kwadayin imam bukhari ya takaita hadisan sai ya ta ta'aliki to shi imam muslim kuma sai yana karrarawa to duka in an cire mukarrar din nake nufi a cire mukarrar in akwai a bukhari to shikenan in an ganshi a muslim sai a ce wannan baya cikin lissafin adabi tunda mun lissafa ma muna mun lissafa abu ɗaya ne sau biyu ko to ba haka za a yi ba to idan a tattara duka sittu sahih din babu hadisi dubu ɗari to imamu ahmad bin hanbal an tambaye shi malamin da ya haddace hadisi dubu ɗari malami ne ya ce ba malami ba malamin da ya haddace hadisi dubu ɗari biyu malami ne ya ce e ya fara zama malami amma kada ya ce kaza ba shari'a ba ne sai dai an ce kaza halal ne ya amfani da hadisin da ya sani ya ce e kaza haram ne ya amfani da hadisin da ya sani ya ce e haram ne amma kada ce babu wani hadisin da ya ce kaza don in ya faɗi haka idan ya haddace dubu ɗari biyu ya faɗi haka to ni na haddace alfa alfa hadisin ne miliyan hadisi miliyan ɗaya na haddace ya zai yi da sauran dubu ɗari takwas ɗin har yake cewa babu hukunci da ya ce kaza ya kananta dubu ɗari takwas ɗin ne ya ga babu to imamu imamu imamu ahmad ya haddace dubu ɗari miliyan ɗaya da kuma da ifai ma da ifan ma ya haddace su duk da da ifai ne suna haddace saboda in an kawo su san su gaya maka cewa sun san da su to yana gaya maka tun da ya ce ya fara zama malami yana gaya maka mai hadisi dubu ɗari biyu bai kamata ya zama mujtahidi ba wanda zai zama mutlaki sai dai ya zama mujtahidun fil mazahib to duk abin da ya kawo wannan magana shine wannan abin da yahudu suke yi shine ya dawo yake kokarin shigowa ko ma ya shigo cikin musulunci kai ka kika zama ba shafi'e me yasa suka ki zama shafi'awa zan gaya muku ka kika zama ba malike me yasa suka ki zama malikawa zan gaya muku ka kika zama ba hanafe me yasa suka ki zama hanafawa zan gaya muku ka kika zama ba hambale me yasa suka ki zama hambalawa sir akwai dalili dalili shine da yake shari'ar ta Allah ce ta gaskiya ne wannan malaman a gan gaskiya suke aikinsu ko da yake na taɓa yin wannan karatun bara ko kamar na taɓa yin wannan karatun bara shi imamu malik yana da yankinsa da ya zauna da irin hadisan da aka tattaro da sahabban da suka tattara hadisai suka ba wa tabi'ai ya zo ya samu a wurinsa ya tattara ya yake aiki da nasa haka imamu abu hanifa shi da yake yana yankin iraki ne shi ma yana da nashi wanda ya tattara yake aiki da su zai yi wasu ya samu imamu maliki bai same su ba wasu kuma imamu maliki ya samu shi bai same su ba ko kuma ruwaya ta zo wa imamu maliki ta hanyar da bata inganta ba ya ajiye hadisi yake aiki da shi imamu abu hanifa shi kuma a ta wajen ruwayarsa da ta zo masa ta inganta ya yi aiki da shi duk wannan yana faruwa to haka kuma imamu shafi'i da ya zo ya tattara na madina na madina ya tafi misra ya samu hadisai shi ma waɗanda ba a same su ba a madina ya ƙara a kan nasa an gane to shi imam ahmad abin da ya sa shi yaron su ne tun da yaron su ne shi abin da suka tattara duka ya tattara da yake ya zo daga bayansu ne sai ya tattara sai nashi ya fi yawa duk ya haddace waɗannan hadisan to in ka bi mazhaban malikiya in ka samu ta yi sauƙi a go kaza ta yi sauƙi a go kaza sai ka samu ta tsananta ta tsananta a go kaza kaza in ka ce ba za ka yi ta ba shafi'iya za ka yi to in ka je shafi'iya sai ka samu ta yi sauƙi a wuraren da malikiya ta tsanani amma ita nata tsananin kuma yana nan a wani wurare kamar misali a mazhabin imamu shafi'i idan baka yi bismillah ba baka da sallah saboda ya riko da hadisin imamu abu huraira wanda yake cewa manzo Allah ce idza qara'atumul fatiha faqra'uha bi bismillahir rahmanir rahim li'annaha ihda ayatiha don haka su a wurin su in baka yi bismillah ba baka da sallah saboda ka rage aya ɗaya daga cikin fatiha kuma wani abun mamaki wannan qur'anin da muke tare da shi wa'anda wa'ancan mutanen mu muka rike bismillah mu duk da malikawa ne to amma a da ma yuribuka ila ma la yuribuka sai shehunan mu suka daura mu akan mu yi bismillah duk da mazhaban mu tana ganin bismillah ba dole bane ko saboda mu an dauki bismillah an dauki qur'anin da muke amfani da shi za a samu wajen da mu sunan suke rabawa mu mun hada ya zama aya wajen da mu muke hadawa sunan sun raba ya zama aya mu wajen da muke rabawa su sun hada ya zama aya daya an gane don haka bismillah mu ba ta cikin fatiha amma su salafawan da sauran masu kakatun menene menene wanda suke ganin muna kuskure a jan bismillah su ne yanzu a wurinmu in an bi wannan qur'ani na hafsu da yake yawo a cikin najeriya gaba ɗaya in an bi shi to gabaki ɗaya ba su da sallah kuma su ne suke yaƙi da yin bismillah kuma ƙur'anin da duk suke karantawa yana ce musu bismillah aya ne daga cikin ayoyin fatiha kaji wannan dukkaniya yanzu kaga bismillahir rahmanir rahim me ka gani a gaban bismillahir rahmanir rahim aya ko sai ka ga alhamdulillah rabbil alamin aya arrahmanir rahim aya maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin aya ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ihdina siratal mustaqim aya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya don haka shine aya bakwai don haka qur'ani duk da ka karanta ba karanta bismillah ba ba karanta ba qur'ani karanta ba fatan da karanta ba ta cika ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko ba fatihatil kitabi akmalaha ake nufi ba ko da aya ɗaya kamar daga fatihatil kitabi baka da sallah da haka duk in izala da yan salafawa in dai ba yan malikiya izala bane ba su da sallah in dai ba sa yin bismillah a kuma bisa ruwayar su da fatawarsu ko qur'ani da suke karantawa kenan mu kuma a namu muna karanta na warshu ne na warshu bismillah ba ta cikin fatiha idan ka karanta alhamdulillah rabbil alamin aya ɗaya kenan mu namu na warshu arrahmanir rahim aya ɗaya kenan maliki yawmiddin aya aya nawa uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya nawa ihdinas siratal mustaqim aya nawa siratal ladzina an'amta alaihim anan muke ƙara aya aya shida kenan ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya bakwai to in kace mazhaban imam shafi'i kake su akan wannan qur'anin suka kafa mazhabus kuma hujjanta shine hadisin abi huraira manzon Allah ce idza qara'atu al-fatiha faqra'uha bi bismillahir rahmanir rahim li'annaha ihda ayatiha to kaga in ka bi mazhabin imamu shafi'i anan tsauri ne ko to haka kuma in ka dauki na Ahmad bin Hanbal na imamu Abu Hanifa zaka samu irin wannan to dan haka duk wanda zai bi mazhaba kowace mazhaba ka je zaka samu gurin da kuma bata maka dadi ba kaga da yake shari'ar Allah ce ba ta san zuciya ba to sai suka kirkiri at-talfiq shine ake ce al-mulafiqun suka zama almalafiqun shine ka reka mazhaban shafi'iyya in kaga kun sauki sai ka carab sai ka dauko sai ka leka mazhaban Abu Hanifa inda kaga sauki ka carab sai ka tsinto sai ka leka mazhaban Imam Shafi'i inda kaga sauki sai ka carab sai ka dego sai ka zo ka hada da na Ahmad sai ka yi naka tafiya kace kai kana alal kitabi was sunnah to munafinci ne wanda ittifaqa malaman duniya sun ce wanda yake wannan munafiki ne ba shari'ar Allah yake son bi ba son zuciyanki sai yake son bi don haka shi in mun dai shari'anta masa zafi ba zai yi ba daga ina aka samu wannan kuma daga wannan abin da muke karantawa yahudawa su suke wannan canki cankin kuma abin da yasa annabi ya zafafa kenan anan ko yawwa su kan ma in sun yi canki cankin ba samu saukin ba to sai su yi creative din nasu dokan su ne Allah yake cewa wa wani lillazina ya kutubuna alkitaba bi aidihim su cira aya su rubuta wata ayan daban su mai na haza min indillahi le mene le yashtaru bihi to shine sama'una lil kadhibi akaluna bisuti le yashtaru bihi samanan qalilan shine sutu din cin hanci a ba su kuɗi su canza hukuncin Allah to shine Allah subhanahu wataala ya ce ya za su ce kai hukunci bayan suna da attaura kuma a cikinta akwai hukuncin Allah zafi ta musu suka dauka za su zo wajenka su samu sauki kuma suka zo ba su samu ba to da ba su samu ba fa sun mai ta launa min ba'da zalika sai su ce na kan ma ba za su yi aiki da shi ba ya Allah ya ce wa ma ulaika kun je wanda malaman mu na mazhaba malaman mu suka ce masu talfik ba mu'minai bane kenan dalili kenan Allah ya ce wa ma'ula'ika bilin munafukai ne, to duk mai tafiƙi munafiki ne, ya bar baya son ya yi aiki da nashi mazhaban, baya son ya da wannan, baya son ya da wannan, sai dai ya ɗan cantulo nan, ya ɓintulo nan, ya ɓintulo nan saboda ya samu sauƙi ma'ula'ika bilmumini. Nan.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأخبار بما استوفزوا أوتوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يهقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم الله سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأخبار بما استوفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تكشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna an zallar taurata, mu muka saukar da a tauran fa da take hannu. Ba wani ne ya saukar ba balle ku ce za ku koya nan ku bayyana nan, Allahn da ya aiko manzan Allah shi ya saukar da ita. Fiya hudan, shirya muka sa a cikin littafin ba shigantakan da kuke ɗebowa ba. wa nurun akwai haske na ilimi haske na tsirar da mutane kamar yadda Allah ya ce manzon Allah tajja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ko kuma man kamar yadda manzon Allah ya zo da Allah ya aiko shi litu ya ce masa litukurijan nasa minaz zulumati ilan nur to ba wani bambanci can nuru ne nan nuru abu ɗaya ne ya kuma bi hannabiyuna annabawa sun yi ta hukunci da wannan littafi balle ku ce ku na madina ko ku na yanzu ku ka fara abu ne sananne ba wani abu ne ba kokoyayye ba yau yau kana canza kai wani abu ta to ai tun shekara da shekaru ba haka ake yi ta a ai zamanin su wane ne suka yi new testament kaga shikenan an gane wanda ya fata ko ba haka bane saboda annabawa sun yi hukunci da ita wa'annan annabawa sune ake ce musu anbiya anbiya ubani isra'ila shi ne ma ya sa hadisin da mazo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ulama wa ummati ka anbiya'i bani isra'ila me yasa anbiya'u bani isra'ila shi annabi Musa shari'arsa ta dau dogon zamani an yi ta aiki da shari'arsa annabawa da dama duk a ƙarƙashin shari'arsa suka rayu su annabi Dawud da su annabi Sulaiman su annabi Yusuf su annabi wa'annan annabawan duka duk suna zuwa su yi annabta amma abin da za su ɗauko shi ne littafin annabi musa su yi aiki da shi to shi ne na biyu na da allah subhanahu wa ta'ala ce allah zai na asalamu wanda suka yi aiki na musulunci lillazi na hadu sun yi ta hukuncin wa yahudawa na duniya na shekara da shekaru warrabbaniyuna hakanan malamai na Allah rabbaniyuna malamai na Allah gane wato Allah akbar wato kai Allah mun gode maka to ana gaya maka akwai sufaye da sufaye a su ne rabbanuna sufaye sun yi ta hukunci da ita na zamanin annabi musa annabawa sun yi sufaye sun yi wal'akabar da fuka ha'u kun gane yadda abin yake tuntuni abin nan haka yake akwai sufaye fuka ha'u ne sufiyuna ne na kowane addini waliyai annabi ne ake masa rawa baya da su masu karamomi fa irin wanda suke tafiya a kan ruwa ko babu ne a'a ba a to waye ce annabi ne faɗa annabi ne faɗa wani waliyin yaro an je za a kashe shi ya ce Allah ka isan mun su da abin da ka so karamarsa ta zo ya fasa jirgin duk suka halaka shi kuma ya tako kan ruwa tab tab tab tab ya to mala ahmad zahiri ko yanzu ko an ce ma wani mutum yana tafiya wani waliyin Allah na tafiya kan ruwa tabbi kaji su yan yan yan surkulle to annabi ya kawo irin waɗannan da yawa duk waliyai ne na annabawan baya rabbaniyuna ke wai me yasa kuka zo kuka kama kuka kama wa'azi kuna ba ku yi karatu ba za ku ɓadda mutane a banza to sufayen zamanin yasa Allah ka zo ga me yasa Allah ya raba ar-rabbaniyuna wal ahbaru ahbaru wa'annan malaman shari'a ne zallan shari'a suka sani sun tsaya limamai ne suna hukunci da tattaura suna karantar da fiqihu suna menene wayannan kuma sai aka ce su rabbaniyuna ne na rabbu ne na rabbu ne su ne wanda kuma aka gaya manzon Allah cewa ya gaya mana mu tafi mu ma mu bi wannan rabbaniyuna wacce bi sabila man anaba ilayya wani manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani kwararo da wani bawan Allah yana ta zikiri sahabi fa yana ta zikiri suka ce ya rasulullah mura'in tana ɗarriya ne sahabai suka ce wannan ɗarriya ne ya rasulullah ya ce a bal innahu awwahu ba mura'in bane awwahun ne munibun an gane rabbaniyuna dai abin da ya sa muka tsaya wa kafa ce nan inda ya kamata mu mai da hankali rabbaniyuna sufayen annaba sufayen da suke zamanin annabi mutanen annabi Musa Yahudawa wal akhbaru da kuma malamai fada fada kenan an gane biman sufi zumin kitabillah saboda abinda aka ba su su kula da shi su rike shi su yi hukunci da shi su sanar da mutane shi na littafin Allah da shi suka yi ta aiki wa kanu alaihi shuhada su kuma su ne masu sa ido akan wannan littafin a tauran ko masu sa ido akan wayannan hukunce hukuncen su ne masu shaida a kansu wala takshawun nasa saboda haka ga yanda annabawan da suka gabata suka yi ko yanzu mabiyansu ko yanzu yahudu in dai da gaske kuke yi wala takshawun nasa kar ku ji tsoron mutane ku ƙi gaya musu gaskiya ku ƙi fitar musu da hukunce-hukunce wa ka shauni ku ji tsorona ni ne na ce a yi ku rinka gudun manyanku kar su ce kun jefe musu ɗa in ya yi zina ko in ya yi kisan kai ku ce ana iya sassauta wa ɗan babba ko kuma wani abu ya biyo baya masu ƙaton ciki manzon Allah ya ce musu tila-tilan ciki kaman za su aihu manzon sallallahu alaihi ce haka Allah ya ce ce kai Abdullahi ibn Salamin ba babu a cikin littafin ko Allah yana kin malami mai tumbi an ci haramun an ƙoshi sai suka yi fushi dukan su tila-tila da manya-manyan tumbi suka yi fushi to ba wai tumbin halitta ba ne wai dai ana nuna mafi yawancin masu cin haram haka suke kasancewa ko? Allah ce to kar ku ji tsoron mutane wa ka shauni ku ji tsoro na wala tasharu bi ayati samanan qalilan kada ku rinka karban dadi dadi na lashe lashe na kudade ku sayar da ayan Allah to nan dai na yi shiru abin zai yi faɗi da yawa irin dai masu zuwa yawa ka ga malami wai wa'azi yake amma an kafa hoton wani ɗan siyasa a bayansa har ana rigima wani yana ce a sam wani ba shi ba ne wani ne ƙurfai zo makar ya ce mene a ya ba ku wani asamin me asamin ɗin da ya ba ku kun manta kenan duk malamin da ya zo ya dage a ban da cire hula addini ba wannan nake faɗa na yawa ya rantse da Allah da annabi da alƙur'ani cewa cewa da yake a yi wani a yi wani a yi kazan nan ya rantse wani nan ba abin da ya bashi wallahi annabi ya faɗa Allah ka kiyaye mu yace la tattabi'unna subula man qablikum shibran بشبر وزراعا بزراء حتى لو دخلوا هجر ضب za ku bi tafarkunan Yahudawa da suka gabace ku can baya yanda suka yi za ku zo kuna yin haka taku da taku inda kuka taka haka suka taka haka zuwa za ku zo ku taka wurin zira'i da zira'i kai ko da sun shiga ramin damo sai kun bi ta wannan rami to ga yanzu mun samu relief dan kwanan nan ma Allah ya kawo mana sauki yanzu kai saka baka ce mana maulidi ba kyau ai annabi bai yi ba sabai ba sai wani ce festival fa Qur'an festival fa ko da yake na ce na tuba ko na muku asarin dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku abin bakin ciki ne don lalata addini ne da zub da mutuncin addini larawa suna ce ƙatta ju'ul hurratu wala ta'akuli bisa da yaiha ya budurwa yar kirki yar gidan mutanen kirki masu mutunci komin yunwan da ta ci ta ji ba za ta je neman abinci da nononta ba amma fa na can lokacin ne masu mutunci ba ku da kuke ɗauko ya kuna kawo uba ya kawo yarsa ya rinke ta ya rungume ta yana nuna ta gasan dan ya auren ta ne tana rawa a gaban mutane tare da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce kar ku rinka karban dan mata'id dunya qalilan ku rinka sayar da ayoyina kuna faɗa mutane ƙarya abinda ba shi na faɗa ba wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba ya canja wa Allah hukunci ya kawo wani hukunci daban fa ulaika humul kafirun wayannan su ake kira kafirai to wannan man lam yahkum fa ulaika humul kafiruna ana yi da manyan masu ba da doka na musulunci masu canja doka su ba da wata doka kai ma ɗan uwana talaka baka tsira ba idan zuciyarka ba ta son a yi maka hukuncin Allah sai irin wancan hukuncin to kai ma ɗan uwan wa'ancan ne domin don kai aka gyara kuma abin da yake damun muke gaba ɗaya mu we are not ready a ce a mana hukunci da abin da Allah ya ce ba ma yi kai ba ka yi a kanka ba ka yi a gidanka ba ka yi a unguwan duk inda aka za ka ce Allah ya ce kaza to ya kawo wata magana to malam Allah ka ce Allah duk wanda ka gaya haka shi so yake a yi wani abu daban wa ma'ula'ika bin muminin a ce maka Allah ya ce annabi ya ce kuma hakan ne Allah ya ce annabi ya ce amma kai don haka an hakika suna da yawa ba wai sai 'ya'yan ɗan anti ba wallahi suna da yawa kuma ba 'ya'yan ɗariƙa ba duk wanda zai zamanto shi a wurinsa kawai daga an ce Allah ya ce ya ji wannan abin ya masa tsauri don hakika ne dama sun ce su ba ahalin kitabi ba Allah ya ganar da mu Allah ya mana jagora Allah ya shirye mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله قدر امتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين